بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء غبار تفسير القرآن مجرما a wannan rana ta takwas ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shidda lissafin nasara ashirin da biyar ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha biyar idan ba ku manta ba muna cikin suratun nisa alarama ko za ka tuna mana inda muka kwana
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا har yanzu ubangiji yana mana bayani kan abin da ya shafi yahudawa Allah madaukin sarki yace fa bi zulmin min allazina hadu saboda irin wannan zalunci na yahudawa an faɗa mana abubuwa da dama da suka aikata su tuba su warware su yi alkawari su warware su yi wannan katobara su yi wannan kasassaba su yi wannan babbarma kullum cikin matsala suke Allah ya ce to a sanadiyar haka haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum sai muka haramta musu daɗaɗan abubuwa waɗanda da an halatta musu akwai abubuwa daɗaɗa da da halal ne a wajen yahudawa Allah ya ce sai muka haramta musu ita wannan haramtawa malamai su yi magana guda biyu wasu suka ce wato haramtawa ce kadariya wasu suka ce haramtawa ce shar'iyya idan an ce haramtawa ce kadariya wato ba ubangiji ne ya sauko da nasi ya ce na haramta muku ba su ne wajen kakale-kakalensu da rigimarsu da wuce gona da iri suka haramta wa kansu wayannan abubuwa to amma dai ba su haramta wa kansu ba sai da Allah ya kaddara haka zai faru haka ne to shi yasa sai Allah ya ce mu muka haramta musu domin sai da muka kaddara wato sannan wato suka haramta wa kansu wayannan abubuwa akwai abubuwa da dama da ba Allah ne ya haramta wa Yahudawa ba Yahudawa su suka haramta wa kansu da kansu shi yasa ubangiji a cikin suratul an'am kuka ga yayi tarar da iri-iri wani ga Yahudawa wani ga kafiran Makka akan haramta wa kansu abubuwa da suke yi Allah ya nuna musu ba su da hurumin su halatta ko su haramta Allah ne kada ke da wannan hurumin idan aka dauka cewa kuma haramtawa ce shar'iyya wato Allah madaukin sarki ne da kansa ya saukar da nassosi yace abu kaza da abu kaza na haramta muku da kuma abubuwan halal ne a wurin su abinda yasa kuma Allah ya musu wannan domin ya zama horo wato a gare su kenan bayan saukar da attaura akwai abubuwa da dama da attaura wato taime ta ainihin wato haramta musu kamin saukar da attaura akwai abubuwan da su suka haramta wa kansu bayan saukar da taura kuma aka samu wasu abubuwa da ubangiji ya haramta musu kamar yadda Allah ya ce kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila ta'ami kana illa li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabl min qabl an tunzala at-taurah قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين Allah madaukin sarki yace kullu ta'ami kowane irin abinci kana hillal li bani Isra'ila ya kasance halal ne ga bani Isra'ila illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi sai dai abin da shi Isra'ilu da kansa ya haramtawa kansa shine annabi Yaqub alaihi salam Allah yace min qabli an tunzala tawrat kamin a saukar da attaura kenan bayan an saukar da attaura akwai abubuwan da wato a cikin attaura shi kuma sai aka yi mai sai aka aini wato haramta musu kamar inda Allah ya faɗa an ami yace wa allazina hadu harramna وعلى kulli dhi zufur الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون Allah madaukin sarki yace wa alal ladina hadu ga yahudawa haramna kulli dhi zufur duk wata dabba ko tsuntsu da yake da farce sai muka haramta musu inji Allah madaukakin sarki kama Abdullahi dan Abba yake cewa daga nan aka haramta musu cin naman raƙumi shan nonon raƙumi aka haramta musu cin naman jimina da wasu tsuntsaye da dama wanda da halal ne a gare su amma daga baya sai aka yi ne sai aka aini wato haramta musu Allah ya ce to ba ma raƙuma ba hatta shanu da tumakai sai aka haramta musu kitsan wayannan dabbobin idan ka yanka rago to iya naman zaka ci amma kitsan fa shi kitsan sai a tattare a tona rami a binne mu kuma ai kun ga narke shi ake ko a samu ta katuwa balangara a tara a jiki bayan nama ya kare sai a rinka dan sakwatowa da cokali ana tsumbulawa a cikin miya sai ya dan firgita miyar haka sai ta dan tada kura eh saboda babu da mafiya kusa to kaga su sai aka yi me sai aka haramta musu idan ba kitse da yake cikin hanji ba ina fata an fahimci wannan da wajen tumbi kitse da ke wurin kitsan jeka da shi to irin wannan ne kawai aka je su yi amfani da shi ko kuma na baya ko kuma wato ɓargo irin wanda yake haɗe da kashi amma dai kitse dan an yanka dabba ake ganin shi a bayyane to shi irin wannan ba yadda musu su yi amfani da shi ba kaga abubuwa ne da da halal a gare su amma daga baya aka yi me aka ainihin haramta musu Allah kuma yace zalika jazainahum bi baghihim wannan mun sakanka musu saboda yawan zalunci da suka yi ta yi a kafa musu doka su saba wannan ne dalilin da yasa malamai suka ce haramtawar tana iya zama shar'iyya tana iya zama me kadariya kuma tana iya zama duka guda biyu to- tunda dukkan nassosi wato sun yi wato nuni zuwa gare su shine fa bi zulmi min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum Allah ya ce wa bi saddihim an sabilillahi kaseera kuma mun musu wannan hukunci saboda yadda suke yawan tare hanyar Allah wato yahudawa ba a yi wata al'umma mai kokarin fada da hanyar Allah mai fada da wa'azi kamar ta ba shi yasa babu al'ummar da ta kashe annabawa da yawa kaman wa kaman yahudawa sun kashe annabawa sun kashe malaman sunna saboda su babu abin da ba sa bukata a rayuwarsu kama a ce ana yada wato ainihin ana yada gaskiya ana yada da'awa ana yada tauhidi shi yasa Allah ya ce wa minal ladina fa bi zulmin minal ladina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi kaseera sai Allah ya ce mai a gaba ramma وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل Mm.
وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما har yanzu daga cikin laifin da Yahudawa suka yi har Allah ya rinka haramta musu abubuwan da da aka halatta musu Allah ya ce wa akzihimur riba da kuma karbar riba da suke yi Yahudawa dama tsarin tattalin arzikin su su akan riba suka gina shi kuma hatta Yahudawan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same su haka suke Yahudawan da suka yi kaura suka dawo Madina da dama daga cikin su sun dawo ne saboda bayani da suka samu cewa ta wannan yanki ne Allah zai tada wannan annabi na ƙarshe shi yasa suka dawo wannan area wurin da ke da yawan dibinai domin ya zama annabi in zai bayyana ya bayyana ina a cikin su wannan ne ya kawo har suka makwabci larabawa amma suna nan tare da larabawa da yake su ƙwararru ne a harkar tattalin arziki da ba da bashi da riba haka suka rinka ba ba- larabawa bashi da ruwa idan ka ci bashi da ruwa ka gagara biya sai su karɓe gonarka kamin a ankara kusan manya-manyan gonakin dabinai na larabawa duk sun koma mallakarwa sun koma mallakar yahudawa ta hanyar tsarin riba suka kakkarɓewa larabawa gonaki wannan ne dalilin da ya sa ko ga yanzu ma haka suka tatse dukiyar duniya ta zama tattalin arzikin duniya yana hannuwa yana hannun yahudawa ta wace hanya ta hanyar riba domin bankuna da muke amfani da su a halin yanzu an gina su ne akan tsari na me akan tsari na riba yahudawa ne suka zo da wannan tsari kuma tattalin arzikin duniya ba zai taba komawa daidai ba ba za a taba kwace shi daga hannun yahudawa ba sai lokacin da aka dawo kan tsarin banki na addinin musulunci sai an dawo tsarin banki wanda babu mai a ciki babu riba a ciki domin riba tsari ne na ƙara wa mai ƙarfi ƙarfi da kuma ƙara talauta matalauci da wannan suka bi ƙasashen duniya suka dabaibaye su da maƙudan basussuka yanzu ƙasar da zaka samu bankin duniya bai binta bashi ba su da yawa su wane ne asalin masu jarin bankin duniya ba wasu bane ne waɗannan yahudawan ne da wannan suke amfani su tankura ƙasashe su zo su kulla ciniki da kai da kai za ka yi asara kuma dole ka yadda idan baka yadda ba suna bin ka bashi su ce sai ka biya su kayan su da haka suka zama suna controlling din wato duniya ta hanyar wato babban bankin duniya da IMF wannan babban banki da ke ba kasashen duniya ba su suka da sauran tasarrufi na tattalin arziki wannan interest da ake karawa a banki jama'a kada ku yaudari kawunan ku ba wani abu bane riba ne kuma asalin ribar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana akan ta asalin ribar da alqur'ani mai girma ya magana akan ta wacce yace idan ba ku bari ba to ku shirya yaƙi ne tsakaninku da Allah madaukakin sarki يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين na'am فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله in an tuba fa وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون wato duk dokar da Allah zai magana akan ta kaji ya fara da ya ayyuhal ladzina amanu ko ya cika ta da ku ji tsoron Allah wa taqullah doka ce mai nauyi wacce ta yi da gaske ake kiyaye ta Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ko da suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah ga kiran masu imani kuma ga me ittaqullah saboda doka ce mai wahalar bi sai kai da gaske shi yasa yanzu raba mutum da bankin riba sai kai da gaske Allah ya ce wa zaru ma baki min riba ku bar duk abin da ya saura daga riba inji Allah madaukakin sarki gaba ɗaya kwata kwata ku bata inji Allah madaukakin sarki amma Allah ya ce sharadi in kuntum mu'minina in dai ku masu imani ne in dai kuna da me in dai kuna da imani Allah ya ce fa in lam taf'alu idan ba ku aikata haka ba ba ku daina hudda da riba ba to fa azanu bi harbin min Allah wa rasulihi ga announcement daga wajen Allah madaukin sarki ku shirya yanzu an ja daga an raba layi Allah na gefe kuna gefe za a kara za a ga wa zai yi nasara abinda aka ce yaki da Allah ai magana ta girma Allah ya ce fa in tutu amma idan kuka dawo kuka tuba wani ya tara dukiyar riba kuma sai ya me sai ya tuba to ya zai da dukiyar da ya tara Allah ya ce falakum ru'usu amwalikum abin da aka tara a shafar fesu lafiya inji Allah madaukin sarki ya yabe abin da ya wuce a baya amma dai ba a yi da yanzu a sake ba ina ba ta fahimci wannan Allah ya ce la tazlimuna wa la tuzlamuna tsari na musulunci baka zalunci kowa ba kuma kar kowa ya zalunce ka wannan shine tsarin tattalin arziki na me na addinin musulunci la darara wala dirara yanzu idan ka je banki ka aje kuɗi a saving account ran da ka je karɓa ai ƙara maka za ko ba ƙara maka za ba ya za ka bani kuɗi in aje maka idan dai sunan abun ajiya in gina inda zan aje kuɗin in ɗau masu gadi da jami'an tsaro in ɗau ma'aikata in biya su albashi kuma ran da ka zo karɓa in ƙara maka akwai gaskiya wa ya kamata ya ba wani a ciki kai da ka aje kai ya kamata kai me sai aka ce kai aka karawa ba gaskiya wannan lamarin tana yiwa ka ce to ai kasuwanci aka yi da kudin aka samu riba a cikin riban ne nima aka tsakura man nawa da ka kai wa banki cewa kai ku aje mun ko cewa kai ku yi kasuwa ba ku an samu ba duk wanda ya kai wa banki kudi cewa yake a aje mashi ko cewa yake a yi kasuwa a business cewa yake aje ko to waye ba su izinin su kasuwa da kuɗi ba shi da kai kenan ba kaddara ma kasuwa ake da kuɗi me ake da kuɗin kasuwar ake da kuɗi a musulunci ya halatta in baka kuɗi ka je kai kasuwanci da kuɗin idan aka samu riba mu raba ka'idar da muka yi da ita ni ina da jari ban iya kasuwa ba ko ban da lokaci kai ka iya kasuwa kana da lokaci baka da jari ni in providing jari kai kuma kai business riba da aka samu duk shar'in da muka yadda za a raba ta almuslimuna ala shurudihim Allah ya yarda in mun ga dama ka daure bi in daure bi in mun ga dama a kasa uku in kwashe biyu kai ka dau daya ko kai ka kwashe kashi biyu ne in dau daya ko a kasa kashi goma in kwashe tara ka dau daya ko kai ka kwashe tara in dau daya duk yadda muka yi ittifaqi Allah babu ruwansa da ittifaqin mu almuslimuna ala shurudihim duk shar'in da muka yi matukar ni na yadda kai ka yadda kai mai hankali ne ni mai hankali ne na yadda za a raba wannan riba Allah ya yadda har ka kushi to amma sharadi wanda zai bada jarin ko musulmi ne ko kafiri ne ya halatta amma wanda zai business din dole sai musulmi masu business a bankunan musulmai ne sun san halal sun san haram to shari'a ba ta yadda ba kenan na ma an samu matsala ko ba samu matsala ba na'am kaddara musulmai ne kuma cewa kai a yi kasuwa hannun da ya kirga riba ha? wata ran zai kirga ne inda har bizinin za a yi wata ran an ci riba wata ran a mai da kuri wata ran a yi mai to yanzu ka je banki ka ajiye naira miliyan talatin da ka zo karɓa sai suka ce to an samu matsala mun yi kasuwanci kuma faɗi aka yi yanzu kuɗinka miliyan talatin sun koma miliyan ashirin da biyar kotu za ka kai su ko ba kotu za ka kai su ba amma idan ha kara maka za ka karbe ban gane ba akwai gaskiya a ciki ba gaskiya a ciki na'am kaddara ma wata ran ana cin riba wata ran za ka je a ce maka an fadin ka yadda menene gwargwadon abin da ake baka a matsayin ribar ka interest naka percentage ko percentage na ribar da aka samu a kaso da aka yi da kudin ko percentage da kudin yanzu idan na aje miliyan goma idan banki za ta bani interest percentage na miliyan goma da na aje za a duba a bani ko percentage jira za a yi sai an ɗauki kudin an je an yi kasuwanci da shi an samu riba sannan ribar sai a ce percentage kaza za a bani ba percentage na riba za a bani ba percentage na me za a bani na kudin da na aje to yaya aka yi har aka gano ribar da za a bani tun kamin a kasuwanci da kuɗi ya aka yi aka san ribar da za a samu za a ci riba ko ba za a ci ba har ma aka gano adadinta har aka gano abin da shine kaso na har aka ɗauko kaso aka samu wannan riba ce ba riba sunanta ba da riba ce to za a bani percentage na ribar da aka ci ne ba percentage na capital da na aje ba ba percentage na kuɗin da na aje ba kasancewar percentage ne na kuɗin da na aje in na aje miliyan ɗaya sai a ce za a bani 2% ko 3% ko 5% na miliyan ɗaya da na aje kowane wata wannan ya mai da ita ta koma me ta koma riba shi yasa yan kasuwa kuna bada hayar kuɗi shi ma riba ne ba wani hayar kuɗi wadan kasuwa ne wai sai zo zai baka kuɗi ka je kai kasuwa ga miliyan biyu ka je kai kasuwa amma duk sati zaka bada dubu ishirin ko miliyan biyu na tana nan ka dan kasuwa wannan riba ce mene ne riba ce amma dai kana iya jira a je ai kasuwar in an ci riba a raba a baka idan an faɗi kai mai jari kai kai asara waye asara mai jari me yasa wanda ya business ba a ce shi ya asara ba shi ma ya yi asara dan ya je ya sha wahala da an samu riba da ya samu da ba a samu riba bai samu kwandala ba wahalarsa ta tafi a banza shi ma akwai asarar da yi to kai tunda kwance kake a gida babu abin da kai to kai kuma a kudin ka zaka ji shi ya ji a jikinsa kai ka ji a aljihunka an yi arimci ko ba arimci ba duk wasu malaman da kuka ji suna ta kokarin su gyara muku cewa interest da banki ba riba bane dama shekartaka ce ta bai hude ya canja mai suna daga usury ya mai da shi mai interest daga riba wai sunan shi fa'ida ba wani fa'ida musiba ce idan ka je banki ta baka bashi idan zaka biya ta akwai riba ko babu riba ce shi yasa da wuya ka ci bashin banki ka sa a kasuwanci yayi albarka saboda yamhaqul lahu riba sai ta shigo يمحق الله الربا ويربي الصدقات Eh.
والله لا يحب كل كفار أثيم Allah ce duk inda riba ta shiga ni kuma sai na murkuta albarka da ke wurin shi yasa kana da miliyan goma halal malak kana kasuwa sai ka ciwo bashin riba a banki na miliyan ashirin ka hada ya zama nawa miliyan talatin kamin shekara biyu sai ka nemi miliyan ashirin inda miliyan goma ta kan ka rasa sai ka gana maganar za a yi auctioning gidanka ka je baka ga cikin bala'i kai da kanka saboda haka ya ku bayan Allah ku kaura cewa riba a kaura cewa me riba tana da kofofin bala'i guda goma karami shine kaman kai zina da mahaifiyarka shine karamar kofa ta bala'in riba ita riba bala'i ce riba bala'i shi yasa da Allah ya zo tsinuwa ya tsine wa riba ya tsine wa wanda ya ci ya tsine wa wanda ya ciyar ya tsine wa accountant da ya rubuta ya tsine wa kashiya ya tsine wa wanda ya bada garanto ya tsine wa shaida ya tsine wa witness ya tsine ya ko ta ina kai tuntube da ita tsino sai ta shafe ta shi yasa muku gode wa Allah daga shi bankunan musulunci sun fara fitowa Aljaiz Bank Allah ka ƙara wannan banki albarka kuma sun yi jarumtaka shekara da shekaru suna bugawa ba a fara samun cin riba ba ko amma bana duk mai karanta jaridu ya ga Jaiz Bank bana cikin taimakon Allah ta cika ta fariyar riba banki yanzu ya fara zama da kafafunsa ya fara cin riba alheri ne ko ba alheri bane shi yasa account ɗinku na Manara muka ce aje a Jaiz Bank ba riba a ciki amma akwai bangaren profit and loss sharing account bangaren da in kana so a business da kudin ka to sai a sama a wurin a kasuwanci abinda aka samu a raba daidai gwargwado banki ta dauki nata kai kuma a sama naka kuma za ka ga kudin yana canjawa wannan watan ka samu kaza wannan watan ka samu kaza gwargwadon ribar da banki ta samu bisa ka'idoji na mu'amalat na addinin musulunci ina fata an fahimci wannan a bisa ka'ida na Islamic law of contract Islamic law of, of transaction bisa ka'ida ta addinin musulunci ko shubha ba a yadda a sanya ta a cikin bankunan musulunci kasar bangladesh sanda aka fara bude bankin musulunci ana ganin abin kamar ba zai karye kamar ba zai kai ba cikin taimakon Allah yanzu ya kai ga kam kasar ba bankin da ke da karfi kamar bankin musulunci riba da suke samu wacce suke ganin akwai shubha a ciki bai kamata su sa ta a jarin banki ba bai kamata su raba ta a ribar da ake rabawa masu hannun jari ba ko masu ajiya sai su ware ta wai ta suna kiranta shubha tunda shubha ce ba za a sa ta a ciki ba ayyukan addini za a yi da ita da wannan suka fara gina nazari suka yi primary suka yi secondary yanzu sun yi jami'a da duk kasar Bangladesh babu kamanta ana karanta medicine ana engineering duk wani ilimi da kasar da duniya ana karantarwa a wurin wannan a ribar kafa ne bangaren lafiya suka fara da chemist suka yi clinic yanzu sun yi katafara katafara asibitocin da duk ƙasar Bangladesh babu kamar su shi yasa kuka ga hatta sauran bankuna irin su Standard Bank da sauran bankuna da dama suna da sun buɗe window na Islamic banking ina fata an fahimci wannan idan za ka yi ajiya irin wayannan bankuna to ka ce aje maka a irin wannan window wanda ana bin ka'idoji na shari'a musulunci kuma sun ɗauki manya-manyan maluma da suke zama duk business ɗin da za a yi sai maluman nan sun duba ya halatta ko bai halatta ba me ka'ida addinin musulunci idan riba aka samu sai an zauna da wannan wato kwamiti na maluma an duba an tabbatar da cewa lalle abin bai saba wa ka'ida da shari'a ta addinin musulunci ba akwai manyan maluma da aka ɗebo aka sanya su a cikin wannan aiki wato suke gudanar da shi kun ga yana tafiya bisa tsari na me shari'ar musulunci to irin waɗannan bankuna yanzu mun fara samun su da ba yadda muka iya dole sai mun je bankin riba amma yanzu akwai yadda muka iya ko ba yadda muka iya to yanzu tunda mun fara samun mafita ya zama wajibi a gare mu mu rinka karfafa waɗannan bankuna na addinin musulunci Allah ta'ala ya sa mu dace kuma Allah ka raba mu da riba Allah ka raba al'ummar mu da bala'i na ainihin wato riba Allah ya ce wa akzihim riba wa qarinuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil da kuma da suke cin dukiyar mutane da banna Allah madaukin sarki cewa atanna lil kafirin minhum azaban alima mun tana da azaba mai radadi ga waɗanda suka kafirce daga cikin su Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da ramma lakin ar-rasikhun fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wal muqimina as-salah والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما الله wadda ke sarki yace lakin rasikuna fil ilmi minhum sai dai waɗanda suke tabbatattu a cikin ilimi daga cikin Yahudawa kenan Yahudawa akwai malamai sannan akwai ne akwai jahilai malaman su ne arrasikuna fil ilmi minhum wal mu'minuna da mu'minai yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika suna imani da abin da aka saukar maka da abin da aka saukar gabanin ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa aka kira su da arrasikuna fil ilmi saboda mai ilimi shine ba za ka iya kaure shi daga kan gaskiya ba ba za ka iya jefa masa kokonto ba saboda ilimi ya zame masa turki wanda ya daure shi amma jahili kaman bol ake mai da shi wannan ya shura shi ta nan wannan yayi me ya shura shi zaka ji mutum ya ce ni na rude na malar sai da zai wannan malar ya ce mu halal wannan ya ce ma haram ni ba ma san inda na nufa ba mu mun san inda ka nufa zo mu gaya maka jahannama ka nufa baka karatu baka lizimta malaman suna dame ba za ka halaka dole za ka yi me dole za ka halaka balle yanzu da duniya ta cika da lalatattun malamai makiya Allah suna amfani da iliminsu suna tatsar jahilai suna amfani da iliminsu suna lalata al'umma a daidai wannan lokacin baka lizinci malaman suna ba ina zaka ci yanzu ba akwai malaman da fatawa ma ta sayarwa ce in so kake a halatta maka ka biya su halatta maka in so kake a haramta ka biya su me su haramta maka wani malami wani mai kuri ya tambaye shi me hukuncin shan taba me hukuncin me shan taba yace wanne kake so a ciki ya ce ban gane ba so kake a halatta ko so kake a haramta ya ce ban gane so kake a halatta ko so kake a haramta ba yake yi in so kake a halatta muna da aya in ma haramtawar kake so ai kowace muna da aya sau da aka ya dogara ga me kake so a maka ka biya ya ce yanzu in nace ina so a haramta kana da aya ya ce kwarai da gaske a ina ta ayi take ce suratul arafi allazina yattabi'una rasulan nabiyya allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiy allazi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم yake to المفلحون ga aya karar Allah ya ce wa hilu lahum tayyibat Allah yana halatta wa mutane da abubuwa abinda ake cewa tayyib shine wanda a baki akwai dadi kuma bai cutarwa cikin jiki wa yuharrimu alaihim alqaba'is yana haranta musu alkabis menene alkabis a baki ba dadi kuma yana cutarwa a cikin jiki yace ta ba tana da dadi a baki aka ce a tana cutarwa a cikin jiki aka ce kware ce to ta zama kabis wa yuharrimu alaihim alqaba'is da wannan aya ta zama haram in haramtawa kake so ai sai mu jama wannan ayar alhaji ce halatta wa mutum so bai zama akwai aya ya ce a ina yake suratul an'ami ya ce wace aya ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور ya ce رحيم karanta kake so mai kuma ga aya Allah ya ce qul ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman a duk wahayin da aka yi mun a matsayina na annabi ban ga abin da Allah ya haranta ba ala qa'imin yat'amuhu ga wani mai dandanawa da zai dandana illa an yakuna maita sai dai mushe ne yace ta ba mushe ce aka ce a audaban masfuhan ko kuma jini wanda yake fesowa ta ba jini ne da ke fesowa a aula hama kinzirin ko nama alade ta ba nama alade ne a fa innahu rijsun Allah ya ce nama alade kazanta dai kada a ci aw fisqat uhilla li ghairi Allah bihi ko kuma dabbar da aka ambaci sunan wani Allah yayin da za a yanka ta ta ba ana fadin sunan wani Allah yayin da za a karya yace a yace to kaga je da rada wai idan kana so a halatta ne akwai aya yanzu malamai suna nan gingima gingima maluma aikin su kenan in ka zo kai fatawa ce to wani kake so a baka farashi kaga watan da ya fassara amma ita biyun aya akwai ciwa-ciwa ai cewa kai ala da'imin ya damu hudu sannan aka ce da'imin abinda zaka sa a baki ka tattauna ka hade ko ba shi bane ita ta ba tattauna ta ake hade dandana ta ake to ya zaka dauko aya dandanawa kuma sai ka to idan baka nazarci malaman sunna ba a daidai wannan lokaci wallahi ka halaka abu ne da yafi komai sauki sai sa maluman sunna da suka sauran ku same su kuma kalkale duk ran da ka kuskura ka haɗu da malamin bid'a sai ya kafa kanka cikin ruwa Allah ka gafarta mana to shi yasa masu ilimi aka kira su da arrasikhuna fil ilmi sai Allah ya ce wal muqimina sala da والمؤمنون أوكي eh mun fassara wannan wal muqimina sala da masu tsaye da me da masu tsaye da sallah aka ce da arrasikhuna fil ilmi da mu'minai su suna imani da abin da aka saukar zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da aka saukar kare shi to wal muqimina sala da masu tsaye da sallah wal mu'tuna zakata da masu bada zakka eh wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir da masu imani da Allah da ranar tashin alkiyama rana ta karshe Allah ya ce ulaika sanutihim ajran azima waɗannan da sanu zamu ba su wata lada mai girma Allah ta'ala ya samu dace wato ga yan wa ɗalibai a cikin wannan ayar akwai wani abu da zai baka mamaki da sha'awa usulubi na alqur'ani mai girma kaga aka ce ra- lakinin rasikuna fil ilmi minhum arrasikuna ko da wawun ya zama marfu bil wawi ko lakinin rasikuna fil ilmi minhum wal mu'minuna shi ma marfu bil wawi ko yu'minuna billahi wal yawmil akhir ko ayyumina bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika sai aka ce wal muqimina salata sai aka kawo shi da nasaba saboda mansubu ne bil yayi ya kamata nan ma ya zama wal muqimuna salata saboda gaba kuma sai aka sake dawa kan normal tsari wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanufihim ajran azima to me yasa sai ita kadai wal muqimina salata kuma ta zo a cikin jerin jumla amma ita kadai sai aka kawo ta da nasaba ba kawo ta da rufuwa ba ina fata an fahimci wannan wanda bai san qur'ani ba sai ce ya ci qur'ani gyara a nahawu malamai suka ce wannan wani usulubi ne na larabci wato wannan shi ake cewa mansubun alal madahi wato an masa nasaba ne saboda yabo na musamman da aka masa ai lakinin rasikuna fil ilmi minhu نعم wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika نعم wa amdahul muqimina salata Allah ina ba ta gane wannan wato al muqimina salata masu tsaye da sallah wato saboda matsayin su a wajen Allah sai Allah ya dan dakata ya nuna zai musu yabo na musamman sai aka yi musu nasaba da wani fi'ili muqaddari shine amdahu wa amdahul muqimina as-salata ina yin yabo da kirari da jinjinawa da gwarzantawa da suwa ga masu tsaye da sallah shi yasa muqimina salata sai zama mansubun bil ya'i ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ya ce mai gaba da rama إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان Mm.
وآتينا داود زبورا tazarci ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما
Allah madaukin sarki ce inna auhayna ilayka lalle mu mun yi wahayi zuwa gare ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce kama auhayna ila nuhin masu cewa ƙarya kake kai ba annabi bane ya kana mutum kana cin tuwo eh masu cewa mali hazar rasuli ya kula da'ama وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا masu cewa wannan wani irin annabi ne yana cin tuwo yana shiga kasuwa me zai hana a turo wani mala'ika ya rinka raka shi wajen wa'azi in yazo kame a fara wa'azin mala'ika ya fara kaddamar da shi ce to jama'a kun ga dai ni mala'ika ne da fifikafikansa kaman guda 600 a ce babu shakka kai mala'ika ne ce to ni dan sharar fage ne Allah ne ya turo ni domin ga muku cewa wannan da kuke gani annabin Allah ne sai ka gana ba za mu yi jayayya ba amma ka zo kai kadai ka ce Allah ya turo ka Allah ce to lalle mu mun yi wahayi zuwa gare ka kama auhayna ila nuhi kamar yadda muka yi wahayi zuwa gawa zuwa ga annabi nuhu ai ba kai ne aka fara aikowa ba kuma su ma suna cin abinci suna shiga kasuwa suna aure suna haihuwa Allah ya ce wa nabiyina min ba'dihi da annabawa da suka biyo bayan annabi nuhu da wannan ne malamai suke cewa annabi nuhu shine farkon manzanni shine me farkon manzanni domin da aka ce inna auhayna ilayka sai aka ce kama auhayna ila nuhin sai aka ce wan nabiyina min ba'dihi da kuma annabawa bayan sa ina fata an fahimci wannan wasu malamai suka ce a, ba annabi nuhu ne na farko wanda aka turo ba cikin annabawa sai dai shine farkon annabin da yayi wa'azi aka karyata shi shine farkon annabin da ya fara wa'azi aka yi ne aka karyata shi saboda haka shi yasa a nan gurin tunda a babin inkarin annabtakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake yi shi yasa da aka zo sai aka ce annabi Nuhu da waɗanda suka biyo me da waɗanda suka biyo bayan sa sai Allah ya ce wa auhayna ila Ibrahim sannan mun yi wahayi zuwa ga annabi Ibrahim abul anbiya shine baban annabawa duk annabawan da suka zo bayan annabi Ibrahim daga tsazon annabi Ibrahim suka fito kamar yadda shi annabi Nuhu shine wato Abul Bashar Asani shine baban duniya na biyu waye baban duniya na farko annabi Adam to da aka zo aka yi ruwan dufa da aka halakar da duniya waye saura annabi Nuhu da yar tawaga da yake tare da ita kenan daga gare su ne kuma aka sake ci gaba da haihuwa har aka cika duniya da mutane shi yasa ake ce masa Abul Bashar Asani shine baban mutanen duniya na biyu ina fata an gane wannan shi kuma annabi Ibrahim ana kiran shi abul anbiya baban annabawa saboda annabawa da yawa da Allah ya sanya a cikin tsatsarsa kama awhayna ila nuhin wa nabiyina min ba'di wa awhayna ila ibrahima wa isma'il da annabi isma'il azzabih wanda aka zo za a yanka shi Allah ya fanshe shi da rago ibrahim wa isma'ila wa ishaq dawa annabi ishaq dan annabi ibrahim wanda Allah ya bashi zunzuru- zunzurutun ilimi wa yaqub da annabi yaqub dan annabi ishaq wanda shi kuma ta zuri'arsa anan ne aka samu al-asbat anan ne aka samu me Al- al-asbat wayannan annabawa da suka fito ta tsatsonsa wato cikin zuri'ar bani isra'ila wa isa da kuma annabi isa shine annabi isa dan maryam wanda muka karanta kissarsa a baya sai aka ce wa waye wa ayyuba wa ayyuba daga nan sai annabi ayyub wanda Allah madaukin sarki ya jarrabe shi da rashin lafiya ya jarrabe shi da mutuwar yaya amma ya nuna tsantsar aqida da tauhidi karshe Allah ya maida masa ya masa dogon shine wa ayyuba daga nan sai wa yunusa daga nan sai annabi yunus ha shine wanda ya zauna a cikin cikin kikibi ko kun san rigimar duniya wannan shi zai bada labarin ta saboda shine kifi ya haɗe shi kifin kuma ya karkashin teku ga duhun dare ga duhun teku ga duhun cikin kifi shi kuma yana cikin zulumat yana cikin dufai amma a cikin dufan ma cewa yake la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yana cikin cikin kifin tasbihi kawai yake yi mala'iku da kansu sai da suka yi magana وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات yawa فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين wato saboda tsabar tasbihi da ya rinka yi a cikin cikin kifi mala'iku da suka yi magana ha sautin ma'ruf fi makarin gari ga murya sananna tana tasbihi amma a bakon wuri a bakon wuri kun san me ya tsallakar da shi yana yawan yin tasbihin kameran da ya shiga cikin cikin kifin da sai da ya shiga cikin kifin ya fara da rawiya Allah ya saurare shi dan Qur'ani cewa walaula annahu kana minal musabbihina فلولا أنه كان من المسبحين lalabita للبث في بطنه إلى يوم يبعثون Allah ya ce ba domin annabi Yunus kamin ya shiga cikin cikin kifin dama can mai yawan kusanci da Allah bane mai yawan tasbihi da dai shiga cikin cikin kifin da lalabita fi badani da ya zauna a cikin kifin ila mai wasu na har zuwa ranar tashin alkiyama amma yanzu sai Allah ya me ya tausaya masa malaman tsubur jahilci suka ce wannan ayar ita ce maganin ciki ciwon ciki wani cikin kana ciwo sai a rubuta maka lalabita fi badani ila yau mai wasu na kafa 111 wai idan ka shanye cikin zai daina ciwo kaga jahilai ne ba san ma'anar aya ba ai lallabi zafi faɗa ne ila yawmi yub'asun ana cewa ciwon cikin ya ta zama a cikin har na tashin alkiyama kai kuma ka dauka me aka yi kai kuma ka dauka magani aka baka alhali ba magani ne aka baka ba Allah ka gafarta mana shine wa yunusa Allah ya ce wa haruna da annabi harun da annabi shine wanda ya samu bonus na annabtaka annabi harun kenan shi annabtaka ya samu bonus ko sai da aka yi samu bonus annabi musa qala rabbi shrah li sadri قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي yawa واجعل لي وزيرا من أهلي Ehem.
هارون أخي kun ji annabi Musa ne ya addu'a bayan an bashi annabtaka ya roki Allah abubuwa da yawa a cikin sai ya ce wa ya Allah waziran ya Allah ka sama mun waziri min ahli daga cikin iyalaina wanda zai taimaka min wajen isar da wannan sako ya Allah wanda na zaba kuma shine Haruna Haruna aki dan uwana yayin annabi Musa ne yana faɗin wannan ƙarshe can Allah ya ce uti ta kad uti ta قال sura قد أوتيت سؤلك يا موسى Allah ya ce duk abin da ka tambaya mun baka shi ma ya aika wucin din shi ya zama annabi kaga wa ya roƙa masa kadin sa annabin Allah ya roƙa masa daga nan ne malamai suka ce wato ilimi da da'awa an fi samun saukin hasada a ciki da gwamna ya zama ba zai ce a baya yansa dibiti ba ko zai ce a baya yansa dibiti da wuya ya dama yansa dibiti amma da yake annabi ne ba sai ya yi me sai ya roƙi a ba yayansa kuma sai Allah ya bashi Allah ya ce wa Sulaiman da kuma Sulaiman shine annabin da Allah ya bashi ga annabtaka ga kuɗi ga mulki annabi Sulaiman kenan shi ya fi ƙarfin jiran zakka ga annabtaka ga me akwai kaya a ƙasa bayan wanda fa sannan ga mulki annabi Sulaiman duk wayannan waya aiko su Allah madaukin sarki ne ya aiko su Allah ya ce ba su kadai ba wa ataina Dawud zabura annabi Dawud mun bashi zabura wato sunan littafin da aka ba annabi Dawud alaihi salam sai Allah ya ce wa rusula ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin annabawa kasasnahum alayka mun kissanta maka labarin su wa rusulan lam naqasusum alayk wasu annabawan ma ba mu baka labarin su ba ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa ba tare da wata tsakani ba annabi Musa shi ke da wannan darajar yana magana da ubangiji kai tsaye Allah ka kara wa annabi mu daraja amma duk malamai sun ittifaki akwai annabawan da Allah bai bada labarin su ba saboda wannan ayar to amma annabawan gaba daya an san adadin su akwai hadisi da aka samu da yazo da adadin annabawa su ne dubu ɗari da ashirin da hudu dubu ɗari da dubu ashirin da dubu nawa da dubu hudu su ne adadin annabawa gaba daya sai dai wasu daga cikin malamin hadisi sun ba a hadisi ne duk da ibnu hibban yana daga cikin wanda ya kokarin inganta hadisi din amma dai malamin hadisi da dama sun rauna da hadisi suka ce kuma manzanni akwai manzanni ɗari da goma sha uku wanda Allah maɗaukin sarki ya turo to amma dai ko su nawa ne Allah maɗaukin sarki ya turo akwai guda ashirin da biyar da Allah ya ba mu labarin su a ina a cikin alkur'ani mai girma guda nawa guda ashirin da biyar guda goma sha takwas a ciki Allah ya ba mu su a cikin suratul an'ami Allah rama kirgo mana su daga inda Allah ya ce wa tilka hujjatuna atayna ha ibrahima وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه mun samu daya نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم yawa ووهبنا له إسحاق ويعقوب mun samu uku كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل hudu ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وهارون wa yusufa ومن ذريته داود وسليمان وأيوب يو- ويوسف وموسى yawa وهارون to mun samu goma وكذلك نجزي المحسنين aha وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين mun samu goma sha hudu وإسماعيل واليسع ويونس sha ولوطا takwas cif cif وكلا فضلنا على العالمين. yanzu mun nan mun samu annaba guda nawa sha takwas ko to na sha tara annabi adam alaihi salam inna allaha tsafa adama إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على mun العالمين samu nawa sha tara ko na ashirin annabi shu'aibu wa ila madiyana وإلى مدين أخاهم mun samu شعيبا guda nawa ashirin da ɗaya annabi hudu wa ila adi وإلى عاد أخاهم هودا na ashirin da biyu annabi salihu wa ila samuda وإلى ثمود أخاهم صالحا na ashirin da uku annabi idris wa kurfil kitabi idris واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا na نبيا ashirin da hudu jaka cikin suratul anbiya'i wa isma'ila wa idris wa وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من
in mun hada da zarkibili an الصالحين samu ashirin da nawa to na ashirin da biyar muhammadu rasulullah
محمد رسول الله full stop full stop full stop full stop full stop full stop sallallahu alaihi wa sallam to wayanna annaba mun samu guda nawa mun samu guda 25 wayanda dukkan su alqur'ani mai girma shi me shi ya ambace su amma idan ka dauki annabawa gaba ɗayan su kai a matsayin ka na musulmi dole ka yi imani da su da wayanda ka sani da wayanda baka sani ba da wayanda Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari da wanda Allah bai bashi labari ba kai imani cewa duk annabi in dai Allah ya aiko shi a matsayin annabi to kai ka yarda annabin Allah ne shine la nufarriqu baina ahadin لا نفرق بين أحد من رسله wa qalu sami'na wa dana قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير to kai ba za ka zama cikakken musulmi ba sai ka yi imani da su gaba ɗayan su amma wa za ka yi aiki da shari'a sa domin annabawa din nan ba gaba ɗaya da shari'a ɗaya suka zo ba suna bambanta a wajen me shari'a a wajen tauhidi ba sa bambantawa domin Allah ya ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت Allah ya ce wala qad haqiqa arsalna mun aika fi kulli ummatin cikin kowace al'umma rasulan mun aika manzo idan manzon ya je me yake cewa ani ibudullah ku bauta wa Allah wa tsare ku dagur ku nisanci dagur duk manzon da Allah ya turo ba manzon da ya da ayi Allah shirka nan gaba dai sun yi me sun yi ittifaki amma ya za su yi ai sallah ya za a yi azumi ya za a yi zakka ya za a yi kaza ya za a yi kaza hukunce hukunce da suka shafi shari'a to wayannan ka Allah ya ce likullin ja'alna minkum shir'atan لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا Allah ya ce kowane annabi da ya zo da irin shari'ar da muka bashi da irin manhajin da muka bashi saboda haka suna sabawa a babin me suna sabawa a babin shari'a ina fata an fahimci wannan نعم to da shari'ar wa mu za mu yi aiki ba mu da dama mu yi aiki da shari'ar kowa sai shari'ar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ita ce wacce aka ɗora mana mu yi aiki da ita saboda ka in za ka yi koyi da wa za ka yi koyi za ka yi koyi ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce ana iya koyi da wani annabi abinda wani annabi yayi idan bai ci karo da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba dalilin su shine wayannan ayoyi da aka kirga mana annabawa guda 18 a cikin suratul an'ami can karshe sai Allah ya ce ulaika allazina hadallahu أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده Allah ya ce ulaika allazina hadallahu waɗannan sune wayanda Allah ya shiryar Allah ya ce fa bihudahu bukuta dai to ku koyi da shiryar su to bisa wannan kalma da Qur'ani ya ce ku koyi da shari'a su sai suka ce to ana koyi da wani annabi amma sharɗi ya zama abun bai ci karo da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda alqur'ani mai girma ce qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم na'am إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم wabada كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ahem إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء Allah sarki ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك kun المصير ga wannan ayar Allah ya ce kyakkyawan koyi ya kasance a gare mu a wajen wa annabi Ibrahim da wayanda suka yi imani tare da shi to amma abin da aka ce mai koyi da annabi Ibrahim din a kansa ya ci karo da karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ci karo da karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yin soyayya dan Allah da kuma yin kiyayya dan wa dan Allah ina fata an fahimci wannan saboda haka ba a aiki da shar'u man qablana matukar shari'ar ta ci karo da shari'ar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita Allah ta'ala ya samu dace Allah ka kara wannan annabi namu daraja Allah ka kara ma wannan annabi namu girma da karama ku ce Allahu akbar Allahu akbar duk shekara mukan kaddamar da tallafi na marayu tunda muka zo yan uwa sai tambaya suke ta yi liman shiru ba ku fara magana kwamitin marayu ba ciyaman na kwamitin marayu har yanzu ba a fara magana marayu ba ban manta da maganar marayu ba tana nan. kamar da kuka sani shugaban kwamitin marayu na jiha shine his excellency ambassador abubakar shehu wurno wani sa muka yi ciyaman kwamitin din jihar sokoto bara shugaban kungiya na kasa ya naɗa shi mataimakin shugaban kwamitin marayu na kasa shugaban kwamitin marayu na kasa shine his excellency ambassador abdullahi aminci daga huntuwa wani ikon allah da shugaban kwamitin marayun da mataimakinsa duka tsofin ambasadar ne muna addu'a Allah madaukin sarki ya taimaka musu to gobe in Allah ya kai mu zamu kaddamar da gidauniya ta marayu saboda haka ba mu dauke wa kowa ba duk wanda Allah ya bashi iko gobe ya kawo gudunmuwa wa marayu Allah rama kai ma ba mu dauke maka ba duk kira'an da Allah rama ya bar sai ya kawo gudunmuwa marayu to kaga wanda bai yi kira'a ba min babu aulakin bana muna so mu tara tallafi wa marayu fiye da yadda muka saba tarawa kowace shekara kun san dalili ba a taba tara mana marayu ba kamar bana marayu ne suna nan Allah kaɗai san iyakarsu saboda rikita rikitan Najeriya da Allah ya tsallako mu da ita Allah kadai ya san yaran da aka kashe iyayensu
haka ne ko ba haka bane kuma ba dainawa aka yi ba har yanzu ana kashewa ko an daina kashewa yanzu har yanzu yana faruwa sai dai an samu sauki muna roƙon Allah ya ƙara mana sauki kenan marayu kullum me suke kullum ƙaruwa ciki na taɓa gaya muku wani ɗan uwa da sai da ya kaman ya taɓo kwakwalwa sai ta kaman ya hauka shi a jihar Maiduguri
sanda aka tarwatsa baga ya yi kwana hudu yana gudu a daji yana gudu a daji kwana hudu ya ga abubuwan ban tausayi da bai san iyakarsu ba ya samu gawawwaki ya samu abubuwa ya ce amma ba abin da ya kusa ya taɓa masa kwakwalwa kamar wasu mata guda uku da ya samu gindin wata bishiya duka sun mutu matan su uku har sun fara kandarewa ɗaya daga cikinsu tana da jariri jaririn shi bai mutu ba tana ba shi nono ta mutu saboda kishi ruwa da yunwa jaririn bai san wata mutu ba sai ya kama nonon ya tsotsa ya tsotsa ya tsotsa sai ya ji ba ruwa sai ya fashe da kuka in ya kuka ya kuka ya gaji ya sake kama nonon ya tsotsa ya tsotsa ya ji ba abin da yake zuwa bakin shi ya sake sakewa ya sa ihu jaririn shi kadai yake kururuwa hamriyarsa ta fara dishewa a cikin daji irin wayannan Allah kadai san iyakarsu lokacin da aka tarwatsa mubi mata suka rinka tafiya da kafa suna tahowa Allah kaɗai ya san matan da suka mutu a daji da waɗanda suka mutu kan dutse akwai abokina ma Esther can take aure tana da ciki ciki na wajen wata tara amma ta yi tahiya ita da mijinta tun karfe shida na safe har karfe biyar na yamma ba su tsaya ko da sallah azhar da la'asar ba suna tafiya a daji ba ruwa ba abinci akwai wanda tana tafiya tana rike da dan yaro ne karamin bai wuce shekara bakwai zuwa takwas ba saboda wahalar tahiya ta yanke jiki ta fadi ta wuce ana ta wucewa ana barin gawata shi kuma dan ya kama hannun uwa uwa ta mutu yana kuka yana ja yana mamaki tashi mu tafi mamaki tashi mu tafi mamaki ta yana ja yana rusa ihu da kyar aka zo aka ya bambar jaririn daga jikin uwa irin wa'annan suna nan Allah kare san su banda sauran mace-mace na hanyoyi da dama da Allah yake kaddarawa ana yi saboda haka marayun nan kullun karewa suke kullun da duwa suke dole sai mun yi tunanin hanyar ma da zamu fara sanya su makaranta su samu ilimi wannan abu ne da ya zama wajibi a kanmu nan gaba dole sai mun ware department guda mai karfi a kungiya wanda zai rinka ji da jigila jigila da dawainoyi na wayannan marayu kwamitin marayu a mataki na kasa suna nan suna ta iya kokarin su ina fata an fahimci wannan saboda haka abin da kuke bayar na gudunmuwar marayu muna addu'a Allah ya muku albarka Allah kuma ya sa albarka a dukiyarku bana muna so in mun samu dama mu ga mun yi sutura da abinci wa marayu fiye da waɗanda muka yi a baya saboda ƙaruwar larura ku cire dukiyarku ku taimaka abu na gaba da in ka zagaya jihohi gwamnatoci suna taimakawa wajen harkar marayu yanzu da dama daga cikin jihohi complain suke babu kuɗi haka ne na'am to ko gwamnati ta ce babu mu dole mu yi gwargwadon abin da Allah madaukin sarki ya hore mana ina fata an fahimci wannan saboda haka kenan ya nuna a Najeriya bana a jihohi muna da buƙatan ƙarin himma fiye da ƙoƙarin da muka yi a baya saboda a baya gwamnatoci suka shigo su tallafa yanzu a jihohin Najeriya ba kowace jiha ce gwamnatin za ta yi tallafawa ba jihohin da gwamnatin za su tallafa din ma ba kowace jiha ce gwamnatin tana da kuɗin da za ta irin yunkurin da ya kamata ta yi yunkuri mai ƙarfi ba sosai saboda haka gobe Allah madaukin sarki ya kai mu zamu kaddamar da wannan gidauniya duk abin da Allah ya hore maka ko da kwandala ce ka tabbatar da ka sa jarin ka a cikin wannan gidauniya Allah ta'ala ya sa mu dashi kuma Allah ya tsawaita rayuwar mu zuwa gobe ya zama wannan gidauniya da mu aka kaddama ko ba za ka samu daman zuwa tafsiri ba idan kana da hali ka ba da gudunmuwar ka a ta hore ita wannan wuri neman za ka zo da taka kowa ba wanda muka ɗauke da mai wa'azi da ɗan agaji da mai kyamara da ɗan sunna tv da ɗan rtv da ɗan nta da ɗan manara da ɗan social media ko ɗan menene ma ga wani can ina hango shi daga nan eh shi ma sai ya kawo eh boys of america to gobe Allah yadda boys of america ita ma za ta yi boys ko marayu da idan Allah muna addu'a Allah madaukin sarki ya sa albarka a ciki dukiyar ku da kuke taimakawa Allah ya kara yau ta سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله